إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurin a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mu shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyas bin Abdullah Allah mana mafaka yau muna subdu sha biyar ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da tara ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyar kuna jin wannan shiri daga nan gidan radiyo amfani da magara mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyasu bin Abdullah. Yan uwa masu jin mu ta hanyar radiyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka. Lamba ta Airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 masu kallonmu da sauraron ta hanyar facebook za su iya kama mu a imma a fashikita ko a sa muryar sunna da magaran ko a sa karatu and direct ko a sa darul hakam maiduguri duka wannan wanda ya kama mu ta hanyar facebook zai aiko da tambaya a lokacin da muke shiri insha Allah a fashkin da kama akan fashkin da kama insha Allah bismillah ala ma'ul ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ya tambaya na farko bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga malam ya tambaya kamar haka cewa a wannan zamanin na malam na hannu akwai wajen gama sallah din nan ana samun rikici wajen liman da kuma mamun shi shi ne yake so a ɗan bayani akan haka
a yan uwa wannan haka ne na gaji ma cikin karatun tafsiri kuna ga lokacin abin ne ya kace lokacin abu a yi shi yan uwa mas'alar hada sallah biyu imma azhar la'asar imma magriba isha yan uwa kullum abin da shi addini bai dacewa alka hayaniya kan shi mutum nemi dalili da aka ce kaza me dalili me hujjar kaza kuma yan a yau kada me suka ke wasa da ibadan balle magana sallah dan babu ibada mai mahimmanci ga dan adam kamar sallah wanda gobe kiyama ita ce harkon abin za ma bawa bincike kanta idan sallaka aka sami da ba matsala ta cika ne za a ɗauko sauran duk ayyuka da kai idan sallaka gulu ce ba ta kiki bace ba ka ka asara don haka yan uwa mai hattara wani abin da ake yi magana kan shin wai can da magana babu ita izini ta zo yan uwa masala haɗa sallah asali jigo ba wa ma'aikaciya a matsala a nan malikiya ne kadai cikin mazahib su sun halitta jami'in sallah lilmatar waƙi a mutawaƙi hadirin da iya sabko da ruwa ko gadangadan gashi nan ya taso wanda ana gwaje zuba saura a san ma ba a yi don hadiri sai ruwan ya sabko ya kawo uzurin matsalar rashin zuwa masallaci meye yan uwa za mu luka da farko dai ba mazhaba guda ɗaya tak ɗaya tak a cikin maganin magabata ba wanda ya halitta yin jami'in sallah bayan an yi ruwa an kare babu hadiri kurin da an yi ƙasa ta jika a jami'in babu wannan a cikin magabata babu kwata-kwata babu da haka duk wanda zai jam'in sallah bayan an ƙare ruwa babu wani hana tahiya kan hanyar ruwa ka gama sallah to Allah baka sallah ka sallah ba lokaci ba dan addini ba wasa bane ba malikiya kanta tana magana na alwahal mai wahal mai kalmar alwahal kuma ba hira bace ba alwahal ba ruwa bane ba ka hanya ruwa da laka wanda za a sha wahala wajen ketawa a jigida shi ne a malikiya suka ce kuma shi ma suka ce a magarba babu azhar babu al'asar a malikiya muna magana malikiya ko to ba inda su ba su amince ba san ma a yi jami'in azhar al'asar in ka koma malikiya ce in koma a malikiya babu jami'in azhar al'asar magarba isha kanta in dai ba ruwa ake ba sun ce sai alwahala shi mata a shadid kenan yanda yake da cabi laka laka wanda za ta hana tahiyar ruwa ta hanta ya masallaci amma yan wallahi ɗaya cikin magabata babu wanda ya halatta maka gama sallan magariba da isha a zuwar la'asar haka kurin da an yi ruwa babu dole ga magarke shi a ina aka ce dole ga magarke ga ta malam waye ya ce ana iya jami'in sallah bayan an yi ruwa an kare babu hal ba taɓin wannan waye halatta shi ne kun halatta kan shi haka shi ne matsalar da muka samu a yau yan uwa addinin wani abu a wasa bane ba haka kurin an yi ruwa an ƙare babu hadari ba komi ruwa ta ibn abbas in kullum ina aka yi magana ka diba waye mai magana ko me bayanin magana a wajen magabata hadis ibn abbas da ya magana annabi sallallahu alaihi ya hada sallah magriba da azhar asar magriba isha madina ba ba tsoro babu babu babu babu tahiya babu lagoro ko ba tsoro kai babu lagoro yace babu tsoro min gara khafin wala batarin ba tsoro babu ruwa ko ta mun gara khafin wala safarin a wata ruwa a takaice dai wannan ruwaya ta ibn abbas ai an mai tambaya na ga wakili na cikin abu ya ce mai tambaya ma za a rada bi zalik me annabi ke ni da ya gama sallar az-zuhr al-asr magriba isha ba ruwa ba tsoro yace arada Allah yuhrij ummata ya haka da ya doke kumci ga al'ummar shi kan haka kamar da bin ba ke cewa rahimullah yace gaba daya ba a taba samu ba ba mai ka maka ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama an ba wani gamin so guda tak ba rayuwar shi so guda tak aka samu ya gama sallah kuma ga manuwa ɗauke kumci ga al'umma kenan nan haraj ake magana shi sa ce kawo magana jabi ba iya zawwa ko ruwan iya sabkowa kadon akwai wahala amma haka korin babu cabin na laka a hanya babu ruwan ka gama sallah to baka yi bayan da bin abbas hudi ya fasar hadisin wannan haka bin bas ke cewa in ma ce bin ba ke cewa ko malamin sunna kaga haka ce kaka bi sallah haka bin ba ke cewa ko malamin sunna kaga zai sallah haka nan babu wani uzurin kurin haka zai gama sallah yace kaka bi sallah in ma ka yace to ka sake al'asar daga baya in ka yi magarba da shi ka sake isha daga baya in wa addini ba kan wasa bane ba mu tsaya mu yi abu da dalili haka kurin kai zama ra'ayi ne ɗan wani ɗauki rayuwa annabi sallama da wuya a kama ga inda annabi misalin an yi ruwa a madina labari ruwa inganta ba ruwa musulmi ta inganta ta shahara ma annabi an yi ruwa a madina tun juma'a ake ruwa a masallaci ake ruwa aka hoto da gudu da ruwa ruwa bai yanke ba har juma'a mai zuwa sati guda aka yi an satin ba mai kai annabi salama ga sallar da ya gama ya yi su biyu hatta ita sallar kanta ta juma'a da ya aran nan bai kai asar ba juma'a ta zo ta biyu ita ma da aka yi ruwan ba a yi gama sallar ba sallar juma'a kaɗai aka yi ruwa ingantatta yan addini ba ba hira bace ba ba addini da ka tsakani ga Allah kan bata ibada mun ta sallah amma mutum ya to kai jaka wallahi kai jaka bata mun ibada ka dan ba a sallah nassun qur'ani qarara Allah subhanahu wataala ya ta inna salata kanat alal mu'minin ta ba maquta sallah wata farilla ce ga masu imani mai lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna salata awwalan wa akhiran Allah sana tana farko karshe da haka tsakani ga Allah nassun qur'ani sunan babu sabani kan cewa sallah lokaci Allah mata don haka baka ɗauka wani abu daban kace ko in gaishe na gada ma za ka yi sallah ko in wani ibn abbas ga mun hushi kuma na biyu yan uwa an samu irin matsala tsakanin limamai da mamu misali limai ce misali ba a gama sai an gama to ko mace ka saba sunna cewa wai dan mutum bai ba jami'i na sallah biyu a ce ya saba sunna ya lahi to ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka kawo inda shi yayi da aka yi ruwa sati aka yana ruwa da abin da yake shine Sheikh Salah bin Taymiyyah ke cewa jami'i rukusa ce idan mutum bai ba mai zargar shi kina idan limai ce bai yi ba magana zargi dan ga annabi shi annabi shi ba abin koyi annabi amma ya halitta akan haraj kamar ibn abbas ke cewa in akwai uzuri kan wani uzuri aka kawo magana wani bulaguro aka kawo magana ruwa duk na abubuwan amma in haka kurin ba dalilin komi kurin da dama na kurin ga hadiri bai taso ba babu wani komi kurin a ga musallar magariba da isha a zuwa asar wala ganganci ne ganganci ne a yi kokarin gyarawa Allah taimake mu mai aiki da nasu mai aiki da ra'ayi wallahi ra'ayi ne kuma abin kwanan abin yanzu yayi wa abin gaskiya wallahi na bata wuri da rana kiriki da wallahi an yi ruwa an kare babu ta korama ta ruwa ma bata taba ba babu hadirin wallahi ana jami'in sallah kamar tambaya wa hadisi ibn Abbas kasa ko in tankara addini wasa da addini kamar da mun ya ce mana suka so tsayin huta haka ne abin kamar abin ya sha maka sallah tsayin huta sai ga mutum ya ƙare ya zo saboda kuma bakin shagon shago ya shi ko ta gari mata unguwa ina maka haraji ka sallar magarba isha ka ta unguwa ka zo ka bude shago akwai har tsakanin gari akwai haraji ta haka mutane addini ba wasa bane ba mu tsaya mu gyara addinin mu ba mu da abin da ke sallah wallahi Allah taimake mu amin mala game da sallar dai shine wani ba Allah yake cewa ana cikin sallah iya da telekomanda ya ce iya iya ya ɗauko ya danna telekomanda don ya ji mutum shi iya nan
to wannan in a cikin misali zai hana mishi nutsuwa iya iya saboda ya hada annabi sallallahu alaihi iya sallah an buga aiki ya zo gaba gaba ya kama ya bude ya je ya tsaya an ce karamin aiki bai ta kare bai bata sallah kuma iya zai hana shi nutsuwa ina ga cikin malaman tabi'ai ne cikin sahabbai tabi'i na gani iya sallah sai dukin shi yake nema gusa he bi shi in ya he bi shi sai wani yake hararen shi wani matasa shi kalle shi yaro na kana kallo na ce na zama suka hika karantarwa sabai wannan da in je doki na ta tsere kada mutum gwamnati tsayan kula da shi a takaice dai yan kana tsoron matsala ka samu nutsuwa kana idan na gaskiya wallahi wallahi
na'am to sai wannan shi kuma yake da
eh shi akwai kusa ma ba na'am wani ba Allah ne yake tambaya cewa kamar ƙarshen ikama in an zo la'ila illallah eh la'ila illallah wai mutum nan akwai abin da ya kamata shi ma ce wa shi lamarin addini kullum bi ne shi bakin yadda annabta kai yadda ya hudu in ma kina sallah ne to balle magana ikama ka tsaya bakin ladan dama shi ki tare ikama ba mamu ba bakin la ilaha illallah bakin nan tsaya ba ma ba idan Muhammad Rasulullah tun kai ta ni dai mutane addini ba bai sa ra'ayi ai kan ga la ilaha ka ce wace annabi Muhammad Rasulullah tun ka ka annabi Muhammad Rasulullah ka ka ta dija ka ka ta kun da ka ta kuma karshe ƙari na cikin addini ba ƙarin Muhammad Rasulullah karshe can farko ka hade ta to ita ya kamil ma ana iya maimaita ta ina kuma magana ce da ban kawo kai ƙara ta na daban masalar an uwa maimaita iqama asalin nassi ya zo ne idan ka ji mai kiran sallah ka hudu abin da ya hudu cewa ikama ma a maimaita babu nasi ingantacce sarihi da ya kawo koko mai ikama to amma da mai suna kiyasi akan kiran sallah ana mai suna ikama sai ana iya yi kashi magana amma ba nasi bane karar ya kawo koko mai ikama nasin karara akan mai kiran sallah ne gaskiya kuma suna gana iya amma dai wasu mun fahimta ce ba nasi bane karar daga annabi sallallahu alaihi wasallam hata shi kakkar makama lawa dama wannan ruwa bata da inganci wata kawo annabi an wancan karkamar sala sai ta kama lawa dama ruwa ba ta da inganci wata kawo kama lawa dama ruwa ba ta da inganci kama kawo ta
to sai wannan shi kuma yake tambaya ko wata bai Allah ce take tana cikin haila kuma sai ta yi mahulki to wai in ta tashi wankan biyu za ta yi na janaba da na haila ko ko za ta wannan mas'alar kuma na faɗanta mas'ala ce ta wanda malamai ke samun sabani yasu tun da wanka ne na ibada ta yi wanka guda yayi amma a gaskiya kamar fatawa ta albanin cikin tamamul minna karkashin kuma ruwaya da ya ta abukata da al'ansari da cikin sahabbai ne ya yi fatawar ba a gama wanka biyu a daya ko ne za a mishi nashi da haka kenan za a yi wankan haila da ta kare ko ku an haila ba ta kare ba na janaba idan janaba shi yanzu ya zo kuma haila an ta kare a yi nata shi da abin yi kwaro
kayan sallah kayan lokacin sallah suke sallah Assalamu alaikum.
Alaikum salam ta labakatu.
To da farko wanda yake tambaya akan jingina. Ya ce shin ya halatta mutum ya ba da jinginar gonar shi a bashi jika hamsin wanda ya ba jinginar kuma ya noma gonar in ya samu jika hamsin in ya bashi kuma ya amshi gonar shi ba tare da an bashi wani abu cikin abin da aka noma.
Shi yanwa mas'alar jingina abu ne sananne al'adar mutanen za a ce idan mutum ya baka misali jinginar riga da ya zo ya kama ka ba misali ya baka jika hamsin ka bashi ya baka jika hamsin ka bashi misali babbar rigar ka sai ya ce radda ya maido maka ko da wuya ya samu shikenan sai a mishi wuyar riga ya baka jika hamsin gina don ba gaskiya ba wanda ka ba jingina misali ta gona misali ya baka jika hamsin ka ba jingina gonaka gonaka garanti ce idan bai- idan baka biya shi ba a musa a saida amma ka ba shi gona ya baka jika ɗari misali ya rinka noma abin zamanin zalunci ne ko da ka da zalunci ne sha bata da shi ba ba a yarda da ai- annabi ya ce ho gunmu aka ce gunmu wa gurmu annabi ce duk wanda ba da jingina anwaninta da illata shine mai kaya kayan shi kai kurin garanti ne Anna- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a yi aiki da jingina a hanya biyu ya ce idan abin hawa ne ka iya hawa don ka ba shi ruwa da abinci ko ko in abin dabba ce mai nono ya ce idan ka ba ta ruwa da abinci ka sha nono amma haka korin ka amshi misali gonar mutum ka noma a banza ka ba shi ka ba shi ka hamsin kuma baka shi kuma ka yi a banza wannan zalunci ne ko da yarda ko da yarda ba annabi ya hana balle ko zalunci guda ko a ce a yarda ko yarda ya ji aka hana kuɗin ruwa kuɗin an taɓa kuɗin ruwa da ƙari an taɓa kuɗin ruwa da ƙari ba haka da bane ba ya zama halak ya ce wa yar in ma yarda da zalunci ne jigina ba a heda abu ɗaya zai iya wa ka ban jika ɗari ka amshi gona ta a yi lissafi duk shekara zaka noma a jika ashirin ko jika hamsin wannan ya halitta haya ka- haya haya na baka Na'am.
amma ka ci a banza kurin wannan zalunci ne ko da yarda gaskiya amma kun kai yanzu ka wuri ta ku je ku yi magana kai da shi ko ka ɗauka a haya ko abin da aka noma a raba shine kurin wasu moto mota misali abin hawa yanzu misali inji ko mota baka haƙƙin kawo mota ta na'am mota ta tana cin ruwa in ba kawo ta ba shi ma wancan ne ma wace da an bashi abinci an bashi ruwan can dabba yanzu mutum ka aje kai garin shi ba kamata ba kana akwai izir zai lalace a banza kenan kayan ka iya misali a shekara biyu kun gama ka ba kayan kama kudin ka inji ya lalace kaga kenan akwai zalunci wasu ma wasu ma dan zalunci wai ka ba su gidanka jingina kuma gina ana haya ya baka misali miliyan guda akwai masana abin kudin haya zai ka amsa don wata jika hamsin in shekara da aka yi kuma aka yi mulkin kushi guda kuma ba gidanka ya ci banza kudin haya wannan ya mai da kwanan shi wai ya mulki shi ya mulki ma zalunci ne dukkan zalunci ne ya cikin zalunci na mutane na masu hali bai halitta a shari'a Na'am.
kudin jingina garanti ne kudinka ne kake da tabbas ko a biya ka in lokacin ma biya ka ba sai da biya ka kurin ko a baka ita kan kudin amma ka amshi jingina ka ba mutum kudi ka noma a banza zalunci ne na'am sai wannan yake tambaya to tambaya ga ta dai yake cewa hukuncin kashe aljani shi ma kashe rai ne wa ka shalje ne kariya ce kuma dole nan wara kurin wa ka wani kala jini wa ya ka shalje ga mushi wai rokiya kai ya suke wai ina ga aljanu ya gwada maka wai dalla kuma mutane mutane suna wani hidar kurin makarata kurin suna da wani mutane cuta mutane kurin su mai da mutane ba su hankali wai gwada maka wai aljanu ka rike shi gwada maka aljanu kurin mutane ku kariya ka kurin cuta da wani mutane ya gwada gwada maka wai aljanu da kashi shi ne gwada gawa da kasan gari ce ya gwada maka gawa na'am Hmm, dalla Allah kiyaye mutane ba su hankali ba su ba da da Allah shi ayi hankali sai wannan mai tambaya kuma yake cewa eh, shi kabari yake rike hannu yake a sallah eh sai wani ya ce mashi a da annabi ya rike amma a yanzu ya fasa rike
yan wannan magana kasan mutane ba sa tsoron Allah kun akan ra'ayin sai su wa annabi ƙarya yan wa- ina muku kalubale ka rike malami ko a ina ki ko a garin ku ko a nagari kake ga ta malam wannan magana ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rike daga baya saki a ina a makka da ya rike da zama din saki ya- ya- saki haye mutu ce gura maka hadisin
Na'am.
nan garin abin ya wakana a wannan radio ta amfani wallahi ɗaya cikin malami masu ra'ayin sadalu ya irin wannan magana har da cewa ga littafi kaza ya haɗu sunan littafin Mm.
ya ce a nan an kama magana annabi sallallahu alaihi wasallama iya makka ya rike hannu da ya zo madina ya rike ya saki daga bayan mata ya saki wallahi mun neman gaskiya muke ra'ayi ne aka ce ni tsaye meke meke hauna gaba da me matsalar yin sallah aka ce haka ya tabbata me matsalar mutane su ba addini ba haka yau wala ya tabbata annabi sallama ya ya- saki hannu ki me matsalar ka saki mu ko wata hannu ki meke ya tsaye takka yan kar sallah me matsalar sai malamin na je wallahi har gidan shi wallahi na tashi na tayi har gidan shi na sallama malam ya fito tare ni muka zama daga muka zama a ɗakin shi na ce malam na ji wata magana a yau ka hudi a radio ka ce ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hannu a makka da ya je madina ya saki hayi miji ya saki da Allah ina ka san wannan labarin wallahi zamu bi Mm.
ka ce littafin kaza ina ma littafin na san littafin babu a ciki he da ko littafin a ce nan littafin kaza ne littafin ma ka san sunan shi ba littafin da ke hannun gaba shi ba haka sunan shi yake ba bai san sunan littafin ma da yake karanta ba na ce na komi littafin na ce buɗe littafi buɗe littafi littafi ke hannun shi wanda ya kawo kin na ce karanta ya kar na ce kaga yanzu magana ai magana malam magana biye ta kabar ko kaga riƙe hannun ga ruwaya buhari musulun sanwa ga wurare duk inda ya kawo maka ruwaya ga annabi ya riƙe hannu sal annabi ya ce amma ta ya- ya riƙe a makka ya je madina ya saki hai mata saki kaga isnadi ko ɗaya kaga ruwaya ko ɗaya a na ce to don haka wani malami ne kaman kai mai ra'ayin a saki ya sha shayi ya ƙoshi da tuku ya ƙoshi ko ya zo ya hira shi hira ce daga yan wani magana wannan babu ita a sanadin ruwaya annabi a makka ya saki a ya riƙe a makka abin da ya saki ya mutu wannan hira ce ta masu ra'ayin kurum mutane su yi tsoron Allah dan ina an kawo annabi ƙarya gwamnati ce bana kaza ma dan dan wani annabi ƙarya ko Allah ƙarya hadari ne da kuma magana ce annabi ya rike a maka a maka ya a Madina ya saki ya mutu ya saki hira ce ba ta da sinadi ko ko da ifi ko mai rauni ko akwai ka maka ina ina neman haka ƙara ne
na shi wannan mai tambaya ke cewa matar shi ta kai shi gidan alƙali a gidan sarki eh, ta nemi ta mai sharri kuma ta nemi huli yanzu kuma su aka yi ta takaddama dai da ƙarshe dai hulin akai imana ta mai dami sanadin shi ya ce to shin daga baya in ta buƙaci a koma ana iya koma akwai arme
to eh, shi maganar akwai ruwa ya mutasa mata fasara kai wa- wani malamin fiqihu alkhulu talaqatan larja a tafiya to kalmar larja a tafiya sai su dauka an kai huli ba komai ba gaskiya bane ba na abinda ake ne larja a tafiya cikin huli saki in ka saki matata sai ka saki matata na saki matata ka sake ta to wannan mata baka da maka ce na an ka sake ta a huli man ta baka kudin ka sarai ka sake ta baka haƙƙin ka ce na mai daki amma an sakin ta kai yanzu aka ji maka cin hamila shi ke ta koma tun ake ga maka shi hul'i in kuɗi ta baka laraja ta ba ba laraja amma na baka da maka bila ta shi ne kuma magana amma yanzu ka bata kuɗi ta ba kuɗin ka amsa ka sake ta ta ce tun fara mai gida neman dama na ne dama shi ne ko baka iya bane ba tunda ka iya to yanzu ka mata in koma koma shi ke ce ku yi amsa kuɗin shi kuɗin shi kenan ya ce na mai da ki sai a sabon almi sai kuma almi sabon kuɗin me a nan ba ku bata komai almi sabo za a yi kuma yanzu ya sabon sadaki da maganar shiru komai a kare yana ku ana iya iya ramanta an ka gyara yana iya mai da ta eh sai a samu waliyanta da shaidu da sadaki ya sabon sadaki da shiga hamtar baka ta ce ka bani ka 200 na eh liyan shin ba komai a a ba lani ba na san magana ba da ne daban su musa bas bas bas abana kan da ne liyan shi su su da wannan haka suke fata na san ta magana ba liyan ne liyan daban shi liyan wanda aka rantsuwa ne aka tsinuwa shi ne aka ce liyan shi da ma san ba komai abada wannan tashin kiyama shi kuma ta sake ta rami to ba ba magana wannan na kuma a takaice dai kurin an aka yi huli ana da damar a koma a yi armi sabo amma na sai wannan yake cewa a sahu na sallah ta ce akwai wanda zai zo shi bai zo bai matso wurinka ba ko a- a- abin da ya saura abin da ke tsakanin ku wani bai iya shiga kuma hallau ya kiya ku gamu ya ce to irin wannan ya zaka yi ka cika sahun da aka ce a cika kina abin da bibbewa kenan sakai an kai bishi ya jara baya baya da kuma ya ka to koko da ku da shi da shi sai kai abin da kai kura abin da abin da bai wannan bai wa ka iyalan kenan akwai sama sun halin an kai ma sai gaba sai ja shi kuma nake cewa wanda ya shigo masallaci liman ya yi sallama ya karbi sallah shin kabar ta sallah shi zai sabuwa a nan ko gida zai koma yi ko kuma jam'i za su yi da wani a cikin masallaci shi magana jam'i ce take da sabani magana mai kari ka a jam'i na'am amma kai dai ka tada sallah kai sallah ka shi yahi wannan zai bi ka ka tudu shi dan kuma sagana eh amma dai sallah zaka tada sabuwa zaka tada kama kai sallah ka wanda zai bi ka wannan kuma kai baka haka bashi kullun shi haka yana gana eh amma eh, amma da abin da yake tada sallah kun kai sallah ka bayan ka zo liman ya ya sallama na'am ita ma wani mai tambaya na gaba yake cewa wai me eh, wasu abubuwa ne suke kare azumi
ka ji kuma ci sha duk abin da sha ci ko sha ko saduwa hudda mani su ne suke maka azumi a takaice gwanin da niyya ta bata azumin huta da azumin da rana shi ne kwanan a takaice wannan ba na zaron abin da aka ci baka taka akwai duk abin da sha ci ko sha ko saduwa ko hudda ma- akwai masu gan- masu ganin maziyi maziyi akwai zaɓani kan shi eh hudda mani ne shi ne tabbas wannan ya- ya ya- ya kare ko ne huta azumin daga daga baya kuma ta ce jinin haila ko nifasi duka iya bata azumi sai wani yake tambaya ce wai ina hukuncin namijin da wai da tsoho budurwar shi take kiran shi suna hira
gane ba kamar mutum ne wai da tsoho budurwar shi kuma tana wani gida yauwa yauwa wannan shine kamar ne kamata mata mutane gana mata mutane ba wannan don mun zaka je mata hankali mata mutane bai halitta ka yi hira ta tsohon mata tana gidan wani ina tana zaurci ne ka koma ne eh bai halitta wannan yanzu ka kun fitina ma gaba ɗaya ka bata mata aron gaba ɗaya ko jan hankalinta sai wannan ke tambaye ce wai sallar wadaha wani lokaci ne take farawa tana fadawa- farawa bayan ta hudu da minti ishirin yanzu misali a yanzu dai an haka kai karhe shida misali da arba'in da ta shiga kololuwa misali muna magana a zandarwa yanzu kamar ɗan ne ya mai hedi wajen bakwai da ishirin misali Ah, kai bakwai kamar kamar karfe bakwai ne ya mai karfe bakwai da ishirin bakwai da ishirin ta yi ta shiga ne mai
wai zaman sallah ana iya zama sharin hagun
ai dama kuma ake zama sharin hagun iyo a dama ake zama hedi iya so ce dama eh haka shi ne alambar ba a takaice takashin hagun ake zama ba na hagun ba na dama ba eh takashin hagun ake zama dama ko kan kawa ta hagun in ma kawa ta hagun iftirashi ko ko ko takashin hagun bangaren dam eh
to mara wannan shine ke tambaya cewa wai mutum ne ya saki mata shi kuma sai bai amshi sadaki ba wai in za a yi komai ya ne za a yi in saki ne yayi ba sadaki ya amsa ba Eh, ya saki yanzu ya ce kai wani na yayin da mace wallahi na hasa na mai doki kurin cikin ta koma ba bukata neman uzurin da ko na uwayenta kuma ta kamata inda saki da kusa biyun ta koma gidan ga shikenan ko ba ta yadda ba ko ba ta tare da ba ta da ba ko masu su gane ba daga to ina so mai doki ko kin ta dimin da ba ta ja wani mai yakon ta bai san bai san bai san hakin shi bane ba akwai jahilci ba lalabata in ka san kayan nadama ka saki kayan nadama kaka lalabe ta kaka buwanta domin ce ba ta yadda ba ana yi har lokacin har ta har ta gane idda kurin ka sake ta kun ga alama baka iyawa daman kaba ce kai kun ce a gaya a gaya mata na maida ta an kare ba magana neman izinin alkali ko uwayenta ko wani ko ita kun ta koma sai da sabon saki kuma inda saki idan ko saki biyu ne Mm.
na'am to sai wannan yake tambaya shi kuma ya ce mutum ne wanda yake bai- bai zuwa makaranta amma yana amfani da fatoyin malamai ya addinin shi
to ya ya kama hanya ne amma kamata ya isa gari shi ai jin fatawoyi shi ma nau'in karatu ne amma jin fatawoyi ba a- tambaya ai da tambaya kai abin da shi haikawa shi wannan ya tambaya kan kaza to kai ba ta ba ta ba ta gaba tambaya misali a arwalla amma zo tambaya kin san abin kenan ana sallah abin da shi sallah kenan kai ba san abin ba an tambaya misali kai ba za ka tambaya a takaice hanya ce mai kyau amma ba a ce ba ta isa- ba ta ba ta wadatar da kai eh ko kai kamar kamar ka zama ta gwamnati tambayi ya ake kaza ya ake arola ya ga wannan ka tambaye shi ma fatawa ce ai eh bilan Allah ka sauki abubuwa aikace ana kwanta man da ake kaza aikace ko arwala aikace to nan ga sanan eh na'am
yawa mai kulɗin nan ne ya dawo yake cewa to ta ƙare idda ya ce to ya za a yi
in huli ne ko ta ga- shi huli ta idda ba ta idda ba duk ɗaya ne ko ta ƙari idda ba ta ƙari idda ba dai magana guda ta samun arme zai eh duk ɗaya ne hukunci guda ne in dai huli ne kai da ta ƙari idda da yanzu ka ce ka maida ta ba mu idan maida ta arme sabo zai ko yanzu aka ba ta kudin ka rike ka ce ka sake ta to in ka zo ba a ce maida ta sai an kira waliyinta sai ya baka kuma sadakun sai an gwana sabuwa ta sadaki zai ba kenan duk ɗaya ne ta ƙare ko ba ta ƙare ban dai hudi ne dole sai an yi an yi sabo in wani ne za ta aura kenan dole ya ta idda duk ɗaya ne da kai da wani a wanda ta amana hita idda a wanda za saboda za ta shiga ugi ga wani hita kuma idda ta nasan sunna ma jini guda ne a malikiya suka ta jini uku a sunna annabi sana jini guda take huli a huli ba jini guda ne haka zai a sunna hadisi ta huli jini guda ne in ta hita yami eh wannan bangaren mazhaba ne suke kawo ta jini uku na'am an ka sake ta jini guda kuma shikenan ta yi labari kurin kai ma ka shiga la- ta ji gidan wani kurin duk da anan malikiya sai sake ta jini uku amma gaskiya magana na suna tabbata ingantatta cewa annabi jini guda ce su na'am Mm.
sai wani ke cewa hukuncin fassara juma'a da hamsawai
to ba ba sabanin kanshi na'am abinda su magabata suke da magana a yi ta da hausa gangariya ba larabci dukanta akwai masu gana iya kana cikin malikawa ne shin ba imam malika ba wani kama magana cewa a- an karanta a yi ta don harshe da larabci amma magana a fasara fasara wani matsala kanta misali wani lokaci bin ba iya dare an kai fatawar lajina da'ima ta saudiya an samu matsala a can wajen indiya na'am su can ba magana larabcin kun zo can suka wani kun zo kurin haɗu ba ba wani aya kurin zai muka hausa kurin haka suke yi. da wajen pakistan ke da mahiyo haka ne eh kurin su mai kun wa'azi ne ba bukatar na kayan hinan larabci La- ku laraba ne malaucin gana wanda kurin bata lokaci ne jijiyar lokaci ne don haka sai suka fasara gaba ɗaya suke hudu da harshen su sai aka fata lajina da imata saudiya kuma bin basu iya dare na'am za ka jima cikin taudila kama ya kama an kawo ya sa magana a ciki da aka zo aka tattauna ta tsakanin ga Allah gaskiyar magana babu wani haraj ko matsala idan suka yi da halashin su hudu ba ta yi amma suka ce abin da yi suka ce abin da yake da alaka da aya ko hadisi a kawo su da nassin qur'ani da zo da larabcin haka hadisi zo amma saurin bayani bai bukata a yi larabci yan harshen su wannan haka ne ki ba da matsala kanta kuma ka ɗauka fiƙe laraba mazahib ka ɗauka fiƙe laraba mazahib a san ka magana kaga magana a malikiya ne take da magana shi wani malami cikin malikiya ya ce ba an yi ba shi ma iya magana a yi da harshen mutu ba a yi fasara ba zanen fasara ba ta da bata matsala fasara sun suna magana kun dukkan ta yi ta gaba da hausa mutane sana ka ta yi to amma ce shi kuma ba mun kace lajin da'i mata saudiya a yi ayoyi da hadisai a karanta su da larabci amma sauran bai bukata san bayanai ka zo ka ja aya ka ja larabci ka larabci iya a samu kuskure larabci naka a samu matsala da larabci naka kurin ka ja aya da hadisi sauran kuma bayani kun da hausa su kudu ba ta yi kuma
to malam wannan cewa suna da wani abokinsu to su lokacin na minti ɗaya ne wa eh, shi- to su kabala suke yi shi kuma sadar da yake yi wai suka yi tambaya wai ke ce musu a wai annabi sallallahu alaihi wasallam da wai kabala yake amma ana magana muka yi magana minta dal- minta dalla dalla harkon karatun mu magana dalla dalla cewa ya kabar ya saki gaba da hira ce ta mun shayi kuna shan kayan shi mun ga mun ga dalili a samun sakon baka yan uwa karin bayani duk mai san addini yau ka tambaye dota mazhaba wannan ta yi inganci a duniya ban qur'ani za ce maka bukhari muslim abu dawud tirmidhi sai ibn majah da muslim imam ahmad duk wannan tan gabanin addini ba har imam mu da ta imam malikin babu wanda ya ba- bi babe ba na dora dama kan hagu duka cikin su babu wanda kai bi hadisin kowa ka hadisin daura da ranka hagu amma tunan gaba da kaf babu wanda ba mu sakin hannu duka tun su duka wanda tan ba ɗaya wanda ba mu sakin hannu amma sun yi na rike hannun kaga maka wala kai wani hira cikin rike kwarai baka kai baka wala kwarai Allah sai gane sunna ko sunna saka huta kun gaje Saudiya ga mun ga mutum dubu a sallah an saki hannu ko mutum nan waje ne ko dan shi'a Allah Allah yan wani lokaci Allah kai mu shirin gaban shashi nan gaban kare goma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh